الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 24 ga watan rabi'ul awal shekara ta 1442 shekara ta 1442 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma yayi daidai da goma ga watan 11 shekara ta 2020 a shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala cikin wani littafi namu mai albarka littafin al-mu'taqad sahih wallafar babban malami Sheikh Abdulsalam Ibn Bilbis Al Abdul Karim Allah mu kafin sarki ya jikansa da rahama dan uwa jiya a mun tsaya ne a inda malam yake cewa wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihuna cikin bayani game da abin da ya shafi imani da mala'ikun Allah inda aje malin ya mana bayani game da mala'iku Allah subhanahu wata'ala ya ba su iko da dama ta su juye daga halittar da ya musu zuwa wata halittar ta daban sannan kuma malin ya gangaro ya mana bayani game da mala'iku bayi ne na Allah ba ‘ya'yansa ba kamar yadda mashirkan maka su garaya cewa mala'iku ‘ya'yan Allah ne kuma mata, Allah subhanahu wata'ala ya rushe wannan aƙida tasu da yawa daga cikin ayoyi, wanda har Allah subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratun safati kamar yadda muka karanta a jiya. Yau za mu ci gaba inda malin zai mana bayani game da ambatan sunayen wasu daga cikin mala'iku da kuma ambatan ayyukansu. kamar yadda ya faɗa tun a farkon littafin cewa ɗaya daga cikin ɓangare ne na imani da mala'iku kai imani da sunayen da Allah ya ambata daga cikinsu da kuma ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya ba kowanne ɗaya daga cikinsu wanda ya ambata mana malam zai kama da sunayen wasu mala'iku da kuma ayyukan da Allah subhanahu wata'ala ya ba su malam ya ce minhu daga cikin mala'ikun Allah maɗaukakin sarki jibrilu alaihi salatu wassalam al-muwakkalu bil wahyi akwai mala'ika jibrilu alaihi salam wanda mala'ika jibrilu sanannen mala'ika ne kusan kowa ya san shi yara da manya maza da mata al-muwakkal bil wahyi wanda shi aikin sa shi aka wakilta wajen kula da kai wahayi zuwa ga annabawa dukkanin annabawa da manzanni da Allah madaukakin sarki ya aiko tun daga farko har zuwa ƙarshe wanda Allah madaukakin sarki ya bashi gabara kai musu wahayi shine mala'ika jibril shine wasita tsakanin Allah maɗaukakin sarki da manzanninsa da annabawan Allah shi sa ‘yan uwa za ku ga a farko lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko mala'ika jibrilu wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam farkon zuwansa da ya same shi a wannan kogo na hira yana ibada da ya kama shi ya matse shi ce ikra ya ce ma'ana bi ƙari ya ƙara matse shi ce ikra ma'ana bi ƙari har suka yaka sau uku ya ce ƙara bismi rabbika alladhi khalaq zuwa ayu biyar din farko da aka saukar da mala'ika jibril ya tafi a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai san shi ba bai taba ganin shi ba saboda haka hankalinsa ya tashi ya tsorata kwarai da gaske ya dawo gida yana cewa da matarsa na khadija radiyallahu anha inni khashitu ala nafsi ce ina ji wa kaina tsoro ina jin tsoron wani abu zai iya samu na nana khadija ta kwantar mai da hankali ta ce kalla wallahi la yukhzika Allahu abada ce wallahi Allah ba zai taba tozartar da kai ba ta jiro masa wasu abubuwa daga cikin ɗabi'u da halaye masu kyau innaka la tasilur rahim wa taksibul ma'zuma wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawa'ibil haqq ta jiro masa wasu ɗabi'u masu kyau sai din mai irin ɗabi'un Allah madaukakin sarki ba zai tozartar da shi ba to abinda ta yi masa yan uwa shine sai ta dauke shi ta kai shi wajen akwai wani yayanta dan baffanta ne bai suna warqatu bin nawfal shi mutum ne da yayi addinin kiristanci tun a lokacin baya har ya kware a cikin kiristanci yakan rubuta littafin a injila da yaren larabci yakan kwafo shi daga yaren ibraniyanci ya rubuta shi da yaren larabci ya kware a kiristanci kware da gaske saboda haka ya san abubuwan da suke sun shafi annabawa da manzani da abin da ya shafi littafin sama to tace tashi mu je wajen sa maybe yana da wani ilimi ko sani game da abin da ya same ka da suka je annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya bashi labarin abin da ya bashi da abin da ya gani farkon abin da ya ce shi ne hadhal namusul ladhi unzila ala musa ya ce wannan ai shi ne namusin da aka saukawa da annabi musa annamusu shi ne mala'ika jibrilu da yaren ibrahim ya kake kiransa annamus ya ce wannan ai namusu ne wanda shi aka saukawa da annabi musa duk annabawa in aka turo su shi ake sauko musu shi ne yake zuwa kawo musu wahayi abin nufi kun ga dukkanin annabawan Allah da manzanni gaba ɗaya mala'ika jibrilu shi yake zama mai wasita tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki to wannan shi ne ɗaya daga cikin manya-manyan aikin ko ayyuka na mala'ika jibril قال تعالى الله مدوكين سركي يتي قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله الله مدوكين سركي ya fada cikin suratul baqara aya ta 97 yace qul ka fada musu ya rasulullah man kana aduwan lijibril dukkanin wanda ya kasance makiyi ne ga malaika jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika to hakika shi malaika jibril nan da suke ki nazzalahu ala qalbika shine ya sassaukar da alqur'ani a cikin zuciyarka bi idnillahi da izinin Allah madaukakin sarki malaika jibril Allah madaukakin sarki shi ya bawa aikin dauko alqur'ani a bangare bangare lokaci lokaci ya rinka kawo maka yana saukan maka lokaci lokaci alqur'ani an saukar da shi gaba daya daga lauhul mahfuz zuwa baitul izza to daga baitul izza malaika jibril yake zuwa dauke shi gurgurdan yadda Allah ya bashi umarni aya goma ce aya ɗaya ce sura ɗaya ce ya saukar zuwa ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan ya saukar da shi kuma ya tsaya ya koya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi karatunsa annabi ya koya har kada kuma ta lokacin da mala'ika jibril yake saukar da wahayi ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karantawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokaci yana kokarin maimaita abin da mala'ika jibril yake gaya masa a lokacin shine Allah ya ce masa la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi qur'ana Allah subhanahu wataala ya ce ka daina motsa harshenka dan kokarin tafar abin da ake karantar da kai lokacin da ake saukar maka da wahayi Allah ya ce mu muka dau nauyin tattara maka shi muka dau nauyin ajiye maka shi da kuma koya maka karatun karatunsa a cikin zuciyarka to shi yasa da mala'ika jibril ya zo koyar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wahayi da zaran wahayin ya yayi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ji ya karanta shi kamar yadda aka saukar da shi sallallahu alaihi wasallam to duk wanda yake maki mala'ika jibril ne ka ga musu cewa shi mala'ika jibril na fashi ne wanda Allah ya turo ya dauki nauyin gabara saukar da wahayi zuwa gare ka aka tattara shi a cikin zuciyarka dan uwa malaman tafsiri suka ce wannan ayar ta sauka ne akan yahudawa yahudawa sun zo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce mun san kamar da ibn kasir ya kawo a cikin tafsirinsa cewa mun san cewa kowanne manzo daga cikin manzannin Allah kamar yadda muka karanta a cikin littafinmu akwai mala'ikan da yake zo masa yake kawo masa sako daga Allah madaukakin sarki kai wanda mala'ikan da yake zo maka ka gaya mana shi idan ya dace da mala'ikan da muka sani muke so to sai mu bi ka in kuma bai dace ba sai mu kyale maka kayan ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce mala'ika jibril sai suka ce a ai za ka malakun yanzulu bil azabi wal harbi ko yanzulu bil harbi wal qatl ai wannan mala'ika ne da inda ka ganshi to batun azaba ake ko kisa ashi da da kisa kawai yake sauka ko da azaba in za a yaki to sai a turo shi in za a yi azaba sai a turo shi in za a halakar da mutane sai a turo shi saboda ka zaka aduna wannan makiyin mu ba mu ba shi laula qulta bika inda ma ka ce mala'ika mika'il fa innahu yanzulu bil qatl wa bir rahma saboda mala'ika mika'il shi yana sauka da ruwan sama da kuma rahama da maka ce shi ne sai mu bi ka shi wannan mutumin kirki ne a cikin mala'ika ina fata an fahimta suka ce su mala'ika jibril makiyinsu ne babu su ba shi to shi ne sai allah maɗaukan sarki ce ya gaya musu kulman kana a duwan li jibrila ka gaya musu duk wanda ya kasance a mala'ika jibril makiyinsa ne yana cewa shi ba shi ba mala'ika jibril to fa innahu nazzalahu ala qalbika shi alqur'ani ma gaba daya wai saukar da shi a cikin zuciyarka mala'ika jibril Allah madaukakin sarki ya turo ya sauka maka bi idnillahi da izinin Allah madaukakin sarki malai cewa qad ra'ahu an-nabiyya wa qad ra'ahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam fil afdah lahu 600 janahi hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibrilu a gurin da ake ce masa al-afdah shi al'abta ɗin waje ne a makanun ne baina makkata wa ta'if lakin ila ta'if akarab guri ne da yake tsakanin makka da ta'if sai dai ya fi kusa da garin ta'if to a nan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fara ganin mala'ika jibril gani na farko a surar da Allah ya halicce shi a surar da Allah maɗaukin sarki ya halicci mala'ika jibril a ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gan shi a wannan guri yana da fukafukai 600 kamar yadda hadisi ya tabbata a baya qad sadda izamu khalqihi ufuqa girman halittar mala'ika jibril ta toshe sasannin sama duka duk inda annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kalla kawai girman mala'ika jibril yake gani a lokacin baya iya ganin wani sashi daga cikin sashin sama saboda girman da Allah ya bashi ثم رآه ليلة المعراج sannan sai gani na biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibril a lokacin da aka yi mi'raji da shi sau biyu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya taba ganin shi ina nufi gani a cikin surar da Allah ya halicce shi surarsa ta mala'ika ba ya juye ya zama mutum ba in wannan ne tun da yana zuwa akai akai ya gan shi ma ya fi sau shirin masaki amma surar da Allah ya halicci mala'ika jibril a kansa ta mala'ika to sau biyu annabi ya taba ganin shi na farko ganin ganinsa shine a duniya shi ne a wannan waje na al'abtah ɗin ma'ana gurin da yake tsakanin maka da ta'i guri na biyu kuma shi ne lokacin da aka yi iraji da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi allah maɗaukakin sarki ya nuna masa mala'ika jibrilu nan ma a surarsa ta mala'ika shi ma ya ƙara gane shi fis sama'i a sama kama ƙala ta'ala kamar yadda allah maɗaukakin sarki ya ce wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما لغى زوا قرشي الله معكم سركيتي ولقد تبس حقيقة رآه يا غنش تو أنا وجه شيني رآه يا غنش من الذي رأى من waye ga wani waye ga waye ga wani shine to mafi rinjayen fassarar da malamai suka shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibril laqad ra'a muhammadun sallallahu alaihi wa sallama jibrila shine hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibrila amma wasu daga cikin malamai suka ce abinda wannan ayata ke nufi shine laqad ra'a muhammadun sallallahu alaihi wa sallama rabbahu an fahimta wasu haka suka ce hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga ubangijinsa ko suka fassara shi haka amma kamar yadda na ga mana wa mafi rinjayen fassara da abinda wasu nassoshin suke tabbatarwa shine mala'ika jibril annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gani shi wannan aya take nufi ba Allah madaukakin sarki ba mas'alar cewa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga Allah wannan yan uwa mas'ala ce ba mai zafi ba mas'ala ce ba ta rikici ko tashin hankali ba a'a mas'ala ce da an yi sabani akan ta tun a lokacin sahabbai Abdullahi dan Abbas ɗaya daga cikin sabai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda shi yana da ra'ayin cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga Allah da ya je sama aka bi iraji da shi Abdullahi ɗan Abbas ba sahabi bane sahabi ne to wannan shine ra'ayinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga Allah wannan shine ra'ayinsa amma kuma daga cikin sabon da na Aisha matar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah ƙara mata yarda ita kuma tana da ra'ayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ga Allah ba dan ta ce na tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi har ra'aita rabbaka shin ka ga ubangijinka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce nurun anna arahu haske ne sai a za a iya ganin shi ina fata an fahimta saboda haka ƴan uwa mas'ala a ce ai annabi ya ga Allah subhanahu wataala annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ga Allah ba wanda ba mas'ala ce ta tashin hankali ko abin da ya kama da haka ba sahabbai tun daga kansu an samu sabani illa iyakaci abinda yawancin malamai dakka suke rinjayarwa shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ga Allah ba dalili ko shine saboda Allah madaukakin sarki ya ce la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar gannai ba sa iya riskar Allah subhanahu wataala a duniya shi yake iya riskar gannan mutane sannan kada kuma ta annabi Musa alaihi salam ya neme ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce ya kalli dutse idan dutsen nan da girman dutse da karfin sa ya iya jure dan bangare daga cikin hasken Allah madaukakin sarki to annabi Musa zai iya ganin shi falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa yayin da dan wani bangace daga cikin hasken Allah madaukakin sarki ya dan yi tajalli ga wannan dutsen nan da nan dutsen ya riddige ya zama gari annabi Musa ya faɗi sumanni to shi sa malamai suka ce yadda Allah madaukakin sarki ya gina halittar dan adam yadda yake dinnan haka to ba shi da ƙarfin da zai iya jure wa ganin Allah maɗaukakin sarki amma idan Allah ya tashi kiyamarsa kun ga ai ginin daban ne kowane ɗan adam za a gina shi idan zai shiga aljanna insha Allah ta'ala Allah ya sama daga ciki gwargwadon yadda halitta annabi Adam alaihi salam take haka za a gina ɗan adam saboda haka a lokacin Allah maɗaukakin sarki zai ba mu dama insha Allah ta'ala za mu gan shi za mu gan shi wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira za a ga Allah maɗaukakin sarki amma a duniya malamai suka ce wannan ba yiwa ga Allah maɗaukakin sarki kamar yadda shi ma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya gana na isha cewa nurun anna arau amma dai abin da nake so in kai mu zuwa gare shi yan uwa ba matsala ce ta tada hankali da ta sabani har a gina san annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi akan ta ko kuma a rushe wani san manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi akan ta ba idan ka ce duk wanda ya ce annabi ga Allah ba ai makin annabi ne ba ya san annabi to kai ka kai na Aisha san annabi ne sallallahu alaihi wasallam ka kai ta to ita ce ta ce na tambaye shi ita bata tambaye su ba kai wa ka tambaya ta ce na tambaye annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hal ra'aita rabbaka shin kaga ubangijin kai ce nurun anna an arahu haske ne ta yaya za ina iya gane shi so na ce uwa ba matsala ce ta tada hankali ba matsala ce da malamai sun yi sabani tun a baya akan ta amma dai wannan aya da makaranta yanzu yan uwa wala qad ra'ahu nazlatan ukhra abinda malamai suka farin jayewa shine hakika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibril na zalatan ukura wani karan na daban bayan ganin da ya masa a duniya to a sama ma lokacin da Allah ya yi da shi ya ƙara nuna masa shi ya gan shi a halittarsa inda sidratul muntaha a wajen magariyar tikewa a sidra bishiyar magariya ke sidratul muntaha shine magariyar tikewa malaman tafsiri kamar abu abdullahi al-khurtabi ya ambaci kusan maganganu guda tara akan me ake nufi da sidratul muntaha me yasa aka cewa da wannan bishiyar magana take wai abin mace maganganu da dama amma dai wasu daga ciki yake cewa saboda ita wannan magana take wadan daga nan duk wani mala'ika duk girman sa duk matsayin sa da annabawan Allah subhanahu wataala duk idan sun je iyakacin su nan ba su iya wuce ta ba shi sa aka sa mata magariyar tikewa babu wanda zai iya ketare ta daga nan idan mutum ya je to sai dai kuma yiwu baya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ne ya je kuma ya wuce nan wannan sallallahu alaihi wasallam fa kana qaba qausaini aw adna haka Allah madaukakin sarki ce fa kana qaba qausaini aw adna fa awha ila abdihi ma awha sallallahu alaihi wasallam to annabi kira da muke tsara tabbata a gare shi ne kadai ya wuce nan wasu malamai suka ce abinda ake yasa aka ce mata magariyar tikewa saboda anan ayyukan bayi suke iya nan ayyukan bayi suke tikewa daga nan inda take wasu daga cikin malamai suka ce saboda hamalatul arsh masu ɗauka al'arshi to wannan bishiyar tana sama da su tana sama da su da dai sauran abubuwan da malamai suka ambata inda ha jannatul ma'awa anan inda wannan magariyar tikewa take akwai kuma a jannatul ma'awa malamai tafsiri suka ce jannatul ma'awa wasu daga ciki suka ce ita ce aljannar da ake kai rayukan shahidai idan shahidai sun mutu a rayukansu ya sha bamban da rayukan gama garin mutane wanda suka mutu ba a wajen jihadi ba duk mutum da ya mutu a wajen jihadi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za a samu ransa a sa a cikin cikunan wasu tsuntsaye kwarra suna zagayawa da shi a gidan aljanna har Allah ya tashi kiyamarsa shi sa shi shahidi tun kafin a tashi tun kafin a tashi alkiyama shi da man ya dan saba da aljanna shi sa aka tashi alkiyama ya shiga ba sai ya ga kawai dan abin da za a samu Allah ya samu daga ciki to wasu daga cikin malamai suka ce wannan aljannar da ake sa rayukan shahidai a ciki ita ce jannatul ma'aw wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce a'a ai ita ce aljannar da annabi adam alayhi salam ya shiga din nan ya ci ganyen bishiya aka fito da shi suka ce ita ce jannatul ma'aw da sauran dai malaman da malamai suka ambata malai ce walam yarahu fi suratihi illa hatayn almarratayn annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bai taba ganin mala'ika jibril ba illa hatayn almarratayn a cikin surata da Allah ya halice shi sai wannan lokuta guda biyu kawai da maka ambata da ganin da ya masa a abtah da kuma ganin da ya masa a sama wa amma baqiyatul awqat malaici amma sauran lokuta yadda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ganin sa fa fi surati rajulin yana ganin sa ne a surar wani mutum wa galiban kuma mafi yawancin lokaci annabi yana ganin mala'ika jibrili ne fi surati dihiya dihiyatal kalbi a surar wani mala'ika wani sahabi da ake ce masa dihiya alkalbi galibi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mala'ika jibrili kan zo wajensa wani lokacin ma ya zauna su tattauna da sahabbai suna ganin su ana ta hira su abin da suke ɗauka annabi yayi wani bako ne kawai ana tattaunawa kamar yadda hadisin hadisin nabi a cikin arba'una hadisi ya zo ko wani wani mutum ya zo masa shadidu bayadi siyabi shadidu zawadi sha'adi la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifu minna ahad kun ga ba wanda ya san shi a cikin su a lokacin bai zo masa a cikin surar dihiya ba a cikin surar wani mutum ya zo masa kuma baki ba ko wanda ba a san shi ba ba taba ganin shi ya zo kuma aka zo aka ta hira menene musulunci musulunci shine kaza me imani duk sabai suna kallon sa me kaza me kaza sai da aka dau lokaci bayan ya tafi sai sai na sai sai annabi yake tambaye su cewa shin kun san wanda muke tattaunawa da shi dinnan ko wane ne suka ce ai ce ai mala'ika jibril ban san wane ne ba to amma galibi idan ya tashi zuwa yakan zo musu ne a surar dihiya ibnu khalifa al-khalid wani sahabi ne na annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi cikakken sunansa shine dihiya ibnu khalifa ibnu farra ibnu fadala al-kalbi yana cikin kabila banu kilab an haife shi a shekara ta talatin kafin hijira annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi an haife shi shekara ta talatin kafin hijira ta annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya mutu a shekara ta hamsin bayan hijira yana ɗaya daga cikin as-sabiquna al-awwaluna wanda suka shiga addinin musulunci tun da karin farko farko ya shiga addinin musulunci tun addinin musulunci yana da zafi a garin makka sannan ya halarci yakin Uhud bai je Badar ba don kun san yan uwa da yawa daga cikin sabai ba samu halarta yakin Badar ba saboda yakin Badar an yi ne ba tare da shiri ko kinsi ba fita aka kawai don a tare wasu daga cikin ayarin Qurayshawa a kwaci kayan da suke hannunsu domin a maye gurbin abin da suka kawo musulmi lokacin da ya ci hijira shi yasa mutum 300 ne da dan wani abu ba kowa ya fita ba abin da ya faru ya faru to amma a yakin Uhud da yawa daga cikin sabai sun rinka barbari Allah kawo wani yakin da ya je su nuna kansu a ciki ba ana nufi su nuna kansu su bajintar da za su nuna mutane ba Allah ba su nuna wa Allah madaukakin sarki wancan yakin da ya gabata ba ya gabata bane ba su je ba da niyya a'a abu ne da ya riga ya wuce karfin su ba za su iya ba to shi sa ya halitta yakin Uhudu da sauran yakoka da suka zo bayan yakin Uhudu duk ya halitta sabi ne da yake mai falala kwarai da gaske kuma yana da dukiya yana ɗaya daga cikin sabon da ake kamanta shi da dukiya kwarai da gaske sahabi ne a da yake Allah madaukakin sarki ya bashi kyau ya bashi kyau na zati shi sa malamai suka ce shi sa mala'ika jibril yake zuwa a surarsa ai jiya muka ce mala'iku ba sa juyewa zuwa wata halitta sai halitta da take mai kyau ko to shi sabi ne da ake cewa min ajmalil arab daga cikin mafi kyawun larabawa fi kyawun larabawa kamar yadda kamar yadda imamu zahabi ya kawo a cikin siyar yake cewa ya kasance idan ya shigo garin Madina fitowa ake mata da ƴan mata fitowa suke ana kallon saboda kin da Allah ya masa mutum ne kyakkyawa na ƙarshe kwarai da gaske Allah madaukakin sarki ya bashi wannan kyan to shi sa mala'ika Jibril yakan zo a surarsa yakan zo a surarsa sai ya gabatar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abinda zai gabatar masa kuma sai ya tashi ya tafi akwai wani matashi a lokacin sayyidina Umar mai suna An-Nasr ibn Hajjaj matashi ne shi ma Allah madaukakin sarki ya bashi kyau kwarai da gaske kyakkyawa ne kwarai da gaske har matayen Madina sukan fitini da shi ba wai shi yake yin wani ba haka haka kawai Allah madaukakin sarki ya halicce shi da wannan sura har ya kasance mata sukan fitini da shi wata rana sayyidina Umar kun san yana yakan yaran gaji ɗaya daga cikin abin da sayyidina Umar ne sunanta shine ran gaji ya rinka zagaye garin Madina ga me ke faruwa yana ran gadi yana zagayawa sai ji wata mace tana waka tana cewa ina ma zan samu annasur bin hajjaj sai sai za umar ce to akwai akwai matsala ke da safiya ta yi sai kirawo wasu ne sai a- wane ne nasar bin hajjaz ne sai ai wani matashi ne mai kaza ya ce a kawo masa shi saboda haka aka kawo masa shi sai na umar ya gan shi ya tsaya ya kalle shi ya ce tsarki ya tabbata ga Allah sai lalle wannan za a fitina da shi saboda haka sai ya kirawo mai aske ya ce aske masa gashin kansa sai aka yi masa kwalkwabo saboda kin sai yau da aka yi masa kwalkwabo sai ga kin nasa kuma ya ƙara fitowa sai ce to wallahi shiga ba garin Madina shine sai ya kore shi da garin Madina kuma can wani gari ba ruwan sa ba kuma kusan sai na Umar shi ba wasa aka yi kore shi da garin Madina bayan jimawa tun ya ƙara aikowa ce da sai na Umar sai dan Allah ya haƙuri ya dawo da iyalinsa ga kuma a kore shi saboda Allah shi ba laifinsa bane amma sai na Umar ya ce ina in ka ka dawo to sai dai sai dai in bana haka haka ko aka to haka Allah madaukakin sarki yake ikonsa yakan halicci wasu da sura wacce tana da kwarjini duk wanda ya gashi sai ya ƙara zuwa ya ƙara kallonsa to dihiya ibn khalifa al-kalbi yana da irin wannan sura wasu daga cikin malaman tarihi suna cewa ah, annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya aure yar uwarsa amma bai tare da ita ba wasu daga cikin malaman tashi- ah, tarihi sukan ambaci ah, wannan kamar yadda na gaya mana ya mutu a shekara ta hamsin a ƙasar Dimashq Siriya kenan a wani gari da ake ce masa Mizza a nan ya rasu har yanzu kabarin sai yana can wajen Dihya bin Khalifa al-Kalbi wata rana Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi tare da Ummu Salama radiyallahu anha sai Dihya ya shigo ya zauna suka tattauna da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a garin shi bayan ya tashi ya fita sai yake tambayar ta cewa kin san waye wanda take cewa diya ne mana wani ne mana ya zai fita sai annabi tsira da da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa a ai mala'ika jibril ne saboda haka yana zuwa da surarsa sosai da sosai qala allah ta'ala malai ce Allah madaukakin sarki ya faɗa fi jibril game da mala'ika jibril alaihi salam innahu laqawlu rasulin karim wannan ayar ta biyo bayan rantsuwa da Allah madaukakin sarki wallahi idza as'as was subhi idza tanaffas ko sai ce innahu rantsuwa ne wannan jawabul qasmi ne amsa ce ta rantsuwar da Allah innahu wannan alqur'anin la qawli rasulin karim ai zance ne na wani manzo da yake mai karamci shine mala'ika jibril zance ne da Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika jibril da shi ya isar da shi ga annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi bi quwwati shi wannan manzo na Allah ya kasance ma'abucin karfi mala'ika jibril kenan bi quwwati ma'abucin karfi ne inda zil arshi a wajen ma'abucin al'arshi kuma karimun makinun ai za makanatin wa manzilati ma'abucin matsayi ne da martaba a wajen Allah madaukakin sarki muta'i abin yi wa da'a ne abin yi wa biyayya ne samma a can sama kuma aminun amintacce ne shi mala'ika jibril kenan alaihi salam wa ma sahibukum bi majnun da dai ma'abocin naku mutumin naku bai kasance mahaukaci ba ana nufin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mala'ika jibrilu a siffarsa da Allah ya halicce shi a wancan waje da maka ambata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi ya suma kamar yadda wasu daga cikin malaman tafsiri suka kawo to shine sai malaman malaman eh, shine quraisha makka mushrikai suke cewa ai ya samu tabuwa ya samu musuwa to shine Allah madaukakin sarki yake musu raddi ana ke cewa ma sahibukum bi majnun ai da dai mutumin naku bai kasance mai motsin ka ba wala qadara ahu bil ufqil mubin haqiqa ya ga malaika jibril dai bil ufqil mubin a wani sashi daga cikin sashennin sama mubin a bayyane wa minhum daga cikin mala'ikun Allah Mika'il akwai mala'ika Mika'il shine na biyu wa huwa al-muwakkalu bil qatl shi ko mala'ika Jibril babban aikin sa shi yake kula da ruwan sama duka duk abin da ya shafi ruwan sama a wacce ƙasa za a yi a ƙasar a wacce nahiya a wanne gari a wacce unguwa sannan lita nawa za a zubar bugo nawa za a zubar duk wannan a kididdige yake a wajen mala'ika Mika'il wato ƴan uwa adadin litar da ake zuba na ruwan sama ruwan sama ba fa zuba yake ba haka kawai kawai kamar yadda kake bude famfo sha ka zubar da ka zubar da ruwa yadda ka ga dama ka rufe baka san abin da ka zubar ba ba haka ruwan sama yake zuba ba yan uwa duk adadin abin da ya sauka Allah subhanahu wataala ya kiyaye shi ya san abin da ya sauka bugo nawa ne lita nawa ce adadin yawansa da komai Allah madaukakin sarki ya kiyaye kuma wa ma nunzilu illa bi qadari ma'lum ba a saukar da shi sai ga wani gwargwado da yake sananne Allah madaukakin sarki ya sani za a ce yanzu misali unguwar Hausa za a yi mana ruwa adadin lita dubu kaza da ɗari kaza kuma iyakacin wannan litar iyakacin ta kadai za a yi mana da ta gama kuma sai ruwan ya ɗauke ɗaya ba zai karu ba subhanahu wata'ala Allah madaukakin sarki ya riga ya kididdiga ka wanda yake kula da ruwan sama gaba ɗaya shine mala'ika Mika'il wa tasarifihi ila haythu amarahu Allah azza wa jalla da kuma inda za a kai ruwan shine tasarif inda ya kamata a kai ruwan guraren da za a raba ruwan inda Allah madaukakin sarki ya umarce shi a kai duk shine yake kula da wannan da shi da mala'ikun da suke taimaka masa dan kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin musnad da imamu ahmad dan hanbal da kuma sunan da imamu tirmidhi da abdullahi dan abbas yahudawa sun zo don annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce a wannan sautu wannan sauti da suke ji na aradu arad shine sautin aradu irin ana ruwa dan naka ji rugugugu suka ce wai menene menene asalin sa me yake kawo shi shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ba su amsa yace ai wani mala'ika ne daga cikin mala'ikun Allah da Allah ya wakilta shi yake kula da tafiyar da ruwa shi yake kora hadar yake kula da girgizi ya kora shi ya kai shi inda Allah ya ga dama ruwa kuma sai ruwan ya zuba ana mala'ika ne na musamman aka aje idan hadar ya taso sai ga hadar ya taso a Hausawa gashi sai ga hadarin ya janye yayi can kuma sai ga an ci an yi ruwa a wajen da ina fata an fahimta to mala'ikan da yake kula da wannan daban idan ba a Hausawa Allah ya ga dama yin ruwa ba sai mala'ikan ya kora hadarin sai kai shi inda Allah ya ga dama iruwa sannan kuma sai ruwan ya sauka a nan wurin mala'ika ne na musamman da yake wannan aiki sai suka ƙara tambayinsa to wannan sauti da muke ji ba idan ana ruwan sama ya gugugu shi kuma daga ina ne sai ce ai wannan hadarin ne idan mala'ika yana kaɗa shi yana kora shi idan ya ɗanyi tirjiya zai yi nahiyar da ba ba na mala'ikan umarce shi ba sai ya daka masa tsawa ce dawo ka inda Allah ya umarce ka wannan tsawar da muke ji sautin mala'ika ne yan uwa haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi amma sautin mala'ika ne idan ya daka masa sai ya dawo sai yana shike da saka rubugugu kaga wannan sauti irin irin wannan sauti idan Allah madaukakin sarki ga dama ya halakar da mutane da shi idan mala'ika yi shike da sai da sai a halaka shi sa ibn abdul bar a cikin littafin sa al-istizkar yake cewa wannan sauti da mala'ika yake yi mai yiwa ne tasbihi yake wa Allah madaukakin sarki dan Allah madaukakin sarki ya ce huwa allazi ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته tsawa wannan tsawar da kake ji ai tasbihi ne da ake yi wa Allah madaukakin sarki tare da gode masa to wannan ƙarin tsawar da mala'ika yake saboda su mala'iku duk ayyukan su menene biyayya ne ga Allah madaukakin sarki tsawa ce amma tasbihi yake wa Allah subhanahu wataala to shi yasa ba mala'ika Mika'il shi kadai yake daukan gabaran abin da ya shafi ba akwai mala'ikun da suke taimaka masa amma dai shine kuma kace in charge akan abu shine uba kwata kwata kamar yadda mala'ika jibril shi ma wani lokaci idan abu ya kama na halakar da mutane ko taimakawa manzanni a wajen yaki ai wani lokacin ba shi kadai yake zuwa ba kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a lokacin yakin badar ai ya ga mala'ika jibril ya sauka da wasu mala'iku a bayansa da farar rawani za su taimaka musu lokacin da ake yakin badar Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika Jibril da wasu daga cikin mala'iku ɗewa su zo annabi kira da aminci tsara tabbata gare shi ya ba sabai labari ya gansu akhrajahu al-imam Ahmad an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala li Jibril Imam Ahmad ya fitar da hadisi daga Anas dan Malik yace hakika annabi kira da aminci tsara tabbata gare shi ya gaya wa mala'ika Jibril yace masa mali lam ara mika ila dhahikan qattu yace me yasa ban taba ganin mala'ika Mika'il yayi dariya bane bai taɓa ganinsa ya yi dariya ba kullum sai ya gan shi a cikule faƙala sai mala'ika jibril ya ba shi amsa ya ce ma ba hika mika'ilu mungu khuliƙatin nahu tun da aka halittu ta mala'ika mika'ilu bai ƙari dariya ba shi fa ba shi ba rabon wuta a jikinsa yan uwa makalli abin da kyau shi ba shi ba rabon wuta yadda allah ya halice shi babu wani mala'ika da zai shiga wuta an yi wuta don wane ne don mu dan mu aka wuta ƴan uwa dan mu aka wuta dan mutun da aljan aka wuta fa bi ayyi a la rabbikuma tukadziba yusalu alaykuma shuwadun min nar wa nuhasun fala tantasira duk abinda aka ambata sai a ce fa bi ayyi a la rabbikuma tukadziba mutun da aljan dan su aka wuta to amma shi da ba a licutar dan shi ba ƴan uwa ku duba tun da aka licutar dan ya san abin da yake cikin ta ya san bala'i da masifa da duk wani abin da rashin kyau da yake cikin wuta shi sai bai ƙara dariya ba amma yanzu idan muka fara dariya subhanallahi kwarai da gaske mu da aka licutar da mu mu da aka licutar da mu shi sa na ba mu kisa a lokacin da muke karatu ranar alhamis cewa alhassan albasiri ya zo cewa ya ga wani matashi yana suna hira yana ta yakata dare irin dariyan nan ana tai daga nan kana jiyo ta suna can amma kana jiyo ta shi ne ke tambaye sa shi ne ka saƙuri ya dawo ya zo ya same shi ya ce masa dan samari da Allah shin Allah maɗaukakin sarki ya tashi alƙiyama sani an sanya sirari akan wata jahannama ka zo ka wuce lafiya ya ce a'a ya ce shin an yi hisabi ne ka ga a cikin aljanna kake ba wuta ya ce a'a ya ce to wannan dare ta mece ce shi ne shi kansa sai zarar sun koyar da kai aka ce tun daga lokacin bai ƙara irin wannan dare tun daga lokacin shi sa Allah maɗaukin sarki abin da ya ce shi ne falyadhaku qalilan wal yabku kathiran mi kuka me kuka ya kamata mi tai kuka ya kamata mi tai idan ka tuno da makomarka ka tuno abin da yake gabanka haka sai da Uthman idan ya je ya akan kabari wani lokacin in ya fara kuka ya fara kuka sai ya jika gemunsa sharkab sharkab da hawaye tabbe shi a ce me dalili ya ce ai na ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kabari shi ne farkon masauki na ɗan adam idan ya yi kyau shi kina idan bai kyau ba kuma kuma ya lalace wannan abin yake tuno Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda idan yana karanta alqur'ani ya zo kan wata ada ta bayani akan wuta ko abin da ya kama da haka idan ya fara kuka sai dai a ɗauke shi a wajen haka magabata suke kuka saboda Allah kuka saboda Allah haka suke dariya su kaɗanci dariya saki dan cike ga mutum ya ya saki jiki na ta dariya wannan baya ɗaya daga cikin ta'adan magabata ba ba ba cewa aka kada mutum ya ya dariya ya zamto kamar wani sa hmm amma abin da ake nufi ka takaita dariya kai kasance kukan yafi yawa kullun ka rinka tana inda kake da kuma inda zaka je yanzu a ina kake kuma ina kake ina ka dosa shine abin da ya kamata ƴan uwa Allah ya samu dace a wannan hadisi na Imam Ahmad zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu dora abin da baka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muke Allah maɗaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh